بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشافعي لنا بهذا المعذر والتابعي بنظرة تأتي لنا بالزفر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo fi musafahatul junubi cewa a iya gaisa da mai janaba mutum ya iya gaisa da mai janaba ma'ana janaba din wani abu ne da mutum ya yi na addini kaga wanda ba su da addini su bai dame su ba kawai wanka za su je su yi da sabulu da komai su kamar sun wankan janaba kenan in ya same su amma shi ko mai addini musulmi akwai ko bayan na sabulin na komai akwai wannan wanka kuma na addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda za a kuma ikon Allah sai ga saboda wannan wanka na janaba da muke da abu Allah yana kiyaye cikinmu ba wari ba komai amma sai ga wanda ba sa irin kuma wannan wanka na addini duk da man mai tsada duk da sabulin mai tsada amma kuma warin nan yana nan tare da jikinsu kamar sabulu da abin nan bai ɗauke wannan najasa ɗin to amma duk da haka ba wai kuma shi kenan dan mutum ya yi najana ba wai shi najasa ne ba a ba zai shiga masallaci ba dai sai inda larura an toshe hanya sai ta masallaci ake bi to ya iya bi ko ku ɗauko wani abu zai yi a masallaci ya ɗauko don girmama ƙur'ani ba zai karanta ƙur'ani ba sai dai ayoyin tsari irin su ayatul kursi to wannan ya karanta su na haddasa na tsari ba wai ya bude qur'ani ya karanta ba to cewa a iya a iya gaisa da mai janaba a iya cin abinci da mai haila kamar yadda muka karanto to duk dai har yau mai janaba din ne inda ya wanke hannunsa ba kazanta ko bai yi wankan janaba ba ya iya tsoma hannu a ci abinci ba shi din ba wai yayi najasa ba ne bai wani abu ne ya same shi wanda kuma na addini ba zai yi ayyukan addini ba sai ya yi wannan wanka to haddasana ishaqu ishaqu ya zantar da mu bin mansurin dan mansuru haddasana ya ibn sa'id ya ya dan sa'id ya zantar da mu al-qattan haddasana humayd al-tawil humayd al-tawil ya zantar da mu an bakar bin abdullahi al-muzanni daga bakar dan abdullahi al-muzanni an abi rafi'in daga abi rafi'in an abi hurairata daga abi hurairata abu hurairata ya ce an nabiya sallallahu alaihi wasallama lakiya huwa huwa junubu annabi ya haɗu da abu huraira abu huraira yana da janaba ya ce ina tafiya annabi ya haɗu da ni ni ku da janaba a jikina shikenan annabi ya ce zo mu je za mu wani waje ne zo ka raka ni shikenan muka tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ni ku na san na da janaba qala sai abu huraira ya ce fambajar sai na gudu da na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana wata harka ko suna gaisa da wani sai na gudu ai ai yana nufin da sai na gudu fanka nastu sai na sulale annabi bai sani ba suna cikin gaisa da wani kaza sai na sulale kawai na gudu gida na zo farka salci na yawan kan janaba sun mace sannan na koma na je na samu annabi sallallahu alaihi wasallama a inda za mu faƙala sai annabi ya ce mu aina kunta kai ina kai abu da ina kake ni na san mun taho da kai na ce mu taho da kai amma na ne ka kuma ban ganka ba aw aina zahauta ko kuka ina ka tafi ban ganka ba kultu sai na ce masa inni kuntu junuba wallahi lokacin da nace mu tafi ya rasulullahi ni ina da janaba ni ko ne janaba bai dace ya tafi da wanda baya janaba ba kala sai annabi ya ce innal muslima ai musulmi la yanjisu baya najisuwa janaba wani abu ne da ya same ka in ka yi wanka ba za ka yi sallah ba za ka yi abubuwa na amma kai din jikinka ai ba janaba ne da kai ba kai lafiya kalam a iya abu sai dai masallaci za a shiga ko wani waje kamar yadda ya gaya wa matarsa can karatun da muka yi ta yi alwala da ruwa ko wanka da ruwa yau zai ta ce ni fa mai janaba ne ce to shi ma ruwan ya yi janaba ne ya yi ba ganin ma ya ce innal musulma cewa musulmi la yanzu su baya na jastuwa musulmi tsarki ne da shi don haka ko ya mutu sai a wanke shi a taba shi a yi komai a wanke shi a yi abu kai zai akwai ma zai zo inda dan adam ma kansa sarki ne da shi dan ya mutu ko kafiri ne sai ku rike shi ko naɗe shi ko binne shi ma'ana ba ya zama najasa ba ne sun ce sai dai in ya narke ya lalace yanzu yanzu ya fita daga wannan sura ta ɗan adam din nan to shi kenan yanzu kuma ya yi abu to bare kuma musulmi Allah ya ce da mushrikai najasa ta wajen addini su ba sa shiga masallaci ba sa kaza kaza to amma musulmi baya yanzu su wayansu masu ruwaya kuma innal mumina cewa mumini la yanjisu baya na jastuwa to musulmi ma duk gaba ki daya la yanjisu baya na jastuwa duk musulmi tsarkaka ne qal sai ce wa fil babi a cikin a wannan babi an huzai fata an karbo irin wannan daga huzaifa wajen abbas daga abdullahi dan abbas cewa musulmi baya na jastuwa qala abu isa turmuzi yace wa hadisu abu hurairah hadisin nan na abu hurairah أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يحدى النبي وهو جنوب ينا من جنبة حديث حسن صحيح حديث نيك كاوى إن قاتتش وقرر كفى غير واحد بامتن ديب من أهل العلم دقى معلمي سن سوقك في مصافحة الجنوب أغيسا دم جنبة kodan mata ka tana da janaba ba laifi ko bai tsare ta kodan wani yana da janaba ko dai baka sani ba wani dalili ya zo dole ya fito kafin ya wanka din nan ba laifi don ya gaggaisa da mutane ba laifi ba wai shi ne jasa ba ne wallam ya roge arakin junubi kai ba su ga gumin mai janaba ba ma cewa wani abu ne daban wal ha'idi haka gumin mai haila ma ba su ga wani abu ba ne ba a san ba su ga laifi da shi ba wannan duk ba komai ba ne wa ma'ana qaulihi ma'ana faɗin abu hurairata fanka nastu sai na sulale ya'ani ta na haitu sai na nisanta sai da naga annabi yana kaman wata harka ko suna gaisa da wani kwana sulale na je gida na yi wanka sannan na dawo babu wannan babi ne ma ja abin da ya zo filmar ati cikin mace tara filmar namu ta gani a cikin baccinta misila ma ya rarra judu irin abin da namiji yake gani shi namiji ya ga ya sa'ad da mace ita kuma ko ta ga wani namiji ya sa'ad da ita حدثنا ابن أبي عمر كان أبي عمر يزن تدمو حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يزن تدمو أي هشام بن عروة دقى هشام بن عروة عن أبيه دقى بابانسا عن زينب بنت أبي سلمة عن كربو دقى زينب ير أبي سلمة زينب تاتي عن أم سلمة إتكما أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم إتقيامة قالت ما ترى النبي أم سلمة تاتي ja'at ummu sulaimi ummu sulaimi ta zo ita ummu sulaimi ita ce uwar anas bin malik an kashe mijinta tare da annabi annabi yana kira mata ita kadai ce matar da a madina annabi ta shiga gidanta sallallahu alaihi wasallam ummu sulaimi bintu milhana yan milhana ita ce babar anas bin malik an ɗanta anas bin malik shekara goma yana hidima a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai taɓa ce min dan me kai min kaza ba ko ko sai dai ce haka Allah ya shirya ila nabi to babar wannan Anas din ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ta ce wa annabi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min al-haqi Allah bai kunya gaskiya ma'ana kai din bawansa kakka ji kunyar tambayar addini inda ba tambayar da bata shafe ka ba ce amma in dai wani abu ya shafe ka na addini to kanka ce za ka ji kunya sai ka yi tambaya kuma ba za ka iya cikin jama'a ba ko ma waje ɗaya ko ka irin ta sayan na ma ba za ka iya cewa ni ne ba sai ka sa wani ya tambayan ma ko ka ce bai hukuncin kaza kaza to tunda Allah baya kunya cikin addini ma'ana bai dora mana mai kunya cikin addini ba mu zauna da jahilci fa hal alal mar'ati to yanzu yana kan mace ta'ani kun musulmi tana nufin gusulan mace za ta yi wankan janaba ita ma ki zahiyar atfil manani in ta gani a cikin bacci mutu da ma ya raba zuli irin abin da namiji yake mafarki yana saduwa da wata to ita ma ta mafarki wani yana saduwa da ita to ita ma za ta yi wanka kala na'am sai annabi ya ce kwarai mana za ta yi wanka ki zahiyar atfil ma amma in ta ga ruwa ma'ana in ta ga ita ma ta yi mani za ta yi to akwai ruwayar hadisin mun shige can take ta da annabi a ita ma kuma tana da mani ne sai annabi ya ta to ta ina ɗaya kama yake kama da ita ta ina ɗaya yake kama da ita in ba ta ruwan ta ba faltarta su ta yi wanka qalat ummu salama ummu salama ta matar annabi ummu salama ita ce da ita qultu laha sai na ce da ita fadahatin nisa kin kunya ta mata ummu sulaim ne ka wannan tambaya a makaranta gaban annabi irin wannan wannan ofishin duniya yanzu rahoto zai ɗauka a sa shi karatu ga shi nan ku an sa shi karatu fadahatin nisa kin kunya ta mata ummu sulaimi sai ummu sulaimi ta ce Allah zai kunya cikin addini ni tambaya a bani in zauna malama ya ce in bar ni in zauna da jahilci qala abu isa tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce huwa qawlu ammatul fuqaha dukkan malaman addini faqihai ma'ana shi faqihi malamin da ya san shari'a ya san su hukuncin wanka ya san su hukuncin kaza duk zakka da abubuwan da ya shafi addini wanda ya san wannan to shi ake cewa faqihi daraja ne da shi wajen Allah kwarai da gaske to duk faqihai sun tafi annal mar'ata cewa mace izara a cikin manamin ta gani a cikin baccinta misila ma ya rawa judu irin abin da namiji yake gani fa anzalat ita ma ta kawo to anna alaiha al-gusla ita ma wanka yana kanta وبه يقول سفيان الثوري مالا سفيان الثوري ياتي كان wannan والشافعي da shafi قال ترمذي yace wa fil babi a wannan babi an ummu sulaimi an karbo daga ummu sulaimi wa kaulata da mace da ake ce mata kaulata wa aishata da sai da aishata wa anasin da anas babu wannan babi ne ma da abin da yazo fil rajul cikin namiji mutum yastadfi'u ya iya jin dumi zulmar ati da matarsa ba a da gusli bayan ya yi wanka mutum ya sadu da iyalinsa mutum ya iya jin dumi dilmar ati da matarsa bayan ya yi wanka mutum ne ya sadu da iyalinsa to ya sadu da iyalinsa ita matar tana kwance shi ya tashi ya je ya wanka yalla lokacin sanyi ne ko da tsari a ɗakin to ba laifi ya ji dumi da ita ko ya manna bayansa a jikinta sai ya ji abu ko ko ita tana gabansa ya rungumi jikinta ya iya iya jin dumi da ita wannan ba laifi a ce tun da shi a ce yayi wanka ita kuma da janaba a jikinta duk dai kamar yadda muka zo na abu hurairata to ya iya jin dumi da jikinta haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an huraisi daga huraisu an sha'abi daga malam sha'abi an masurukin sha'abi kuma ya karba daga masuruku an aishata daga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha qalat sai da aisha ta ce rubba rubba magta sallan nabiyu da yawa annabi yakan yi wankan janaba ni ko ina kwance yarinya ce ba dole ne ka ce dole abin da ka tashi kai kai cikin dare sai matarka ta tashi ba wannan hadisi na duk Allah ya ga wanda ya tashi kuma ya tashi matarsa to za ta iya zama ko tana da tijiya wadda dai amma ba kamar yarinya karama har ka dora mata wahalhalu wannan rashin fikihun addini to kaga ita sai da take da yawa annabi zai tashi ya wanka ni ko ina kwance sallallahu alaihi wasallam min aljanaba na daga janaba summa jaa sannan annabi ya dawo fasta da fa'adi ya ji dimi da ni ko ya manna bayansa a jikina saboda kila sanyi shi in mutum ya wanka kila zai da yana jin sanyi shi ko wanda bai wanka ba za ka zo ka jikinka akwai dimi fasta da fa'adi ya ji dimi da ni ko ya manna bayansa a jikina ko kuwa ya manna gabansa a cikin bayana ni kuma fasta da fa'adi ya ji dimi da ni faba mamtuhu ni kuma sai a rungume shi na san yana jin tsari saboda ya wanka sai ilayya zuwa gare ni walam aktasu ni kuma yi wankan da na ba shi kuma bai ce da na ba wankansa ya lalace ba qala abu isa turmudi yace haza hadisu wannan hadisi ne laysa bi isnadihi ba asu ba wani laifi a cikin danganansa ma'ana mai kyau ne wa huwa qawlu ghayri wahid wannan shine magana ba mutum ɗaya ba min ahlul ilmi daga malamai min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'a annar rajula cewa mutum idan ta sala in yawan kan janaba fala ba'asa ba laifi bi an yastadfi a yajibu min bi imra'atihi da matarsa ba laifi zai rungume ta kuma daga baya waya nama ma'aha ba laifi ya bacci da ita ma qabla an taktasila al-mar'atu kafin ita matar ta yi wanka wani ya kulu sufyan as-sawri sufyan as-sawri ya faɗi haka والشافعي ده شافعي وأحمد ده أحمد وإسحاق ده إسحاق اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك الحمد لله رب العالمين